أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. muna cikin karatu na tafsirin alkur'ani a wannan masallaci namu na masjidin nur kuma muna cikin suratul baqara ranar litinin mun tsaya a aya ta ɗari biyu da ashirin da ɗaya haka ne? to yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu ɗora a ta ashirin da biyu da karbar kallon bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Na'am daga ayan da ta ke gaba da ita mun shiga magana akan aure. Alƙur'ani na mana magana akan irin zamantakewar da za mu yi da iyalanmu. Idan zama ya yi kyau a riƙe su da alheri a zauna a sunan zaman aure. Idan an samu tuntuɓe a yau da goben aure to ya halatta a yi shika. Amma yaya za a yi a rabu da juna shari'a sai ta gwada mana. Ga yadda za ku yi ku ɓangaren iyaye. ɓangaren miji da mata ga yadda za ku yi babu yadda za a yi rabuwa ta zo sai a rabu shawure kamar jinya ne da ɗan adam tsawon jinya da zafinsa baya kawo mutuwa sannan ƙarancin jinya da kuma rashin zafinsa a ce ‘yan ƙaramar jinya in ta zo da ajali sai a mutu zafin faɗa tsakanin ma'aurata baya jawo sakin aure sannan ɗan ƙaramin abin da baka yi tsammani ba idan an zo da kuskure sai ya zamo sanadin aure haka ne to amma a yayin da miji da mata suke tare ko da shika ko ba shika to Allah ya ɗora wa mata laruri na yin jini dukkan wata wannan jinin mata haka suke yi tun daga halittarsu a zamanin yahudawa da zamanin nasara idan mace tana yin jini ta zama abin kyama har ma a gurin yahudawa za a kore ta daga gida ko a mai da ita gefe in ta yi abinci ba za a ci ba in tana ɗaki ba za a kwana cikin ɗakin ba kamar dai ka ce ana nuna mata wariya da kyama da addinin musulunci ya zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace isda'u kullu shay'in illa lika kuna iya komi da su ku gaure da su a shimfiɗa ku zauna da su a gida illa taku ne na tsakanin miji da mata bai halatta ba Yahudawa sai suka koma gefe suna surutu babu wani abin da muke yi in ji Yahudawa da sunan ɗabi'arsu ko addininsu ko al'adarsu na Yahudanci face annabi sai ya saba musu yanzu mai haila ma sai ya ce in ta yi abinci za a ci. Shi ko musulunci yana girmama al'amarin mutum, haka mata ma a musulunci suna da daraja. Har wani daga cikin sahabbai, Usayr ibn Hudayr da wani sahabi suka zo su ya Rasulullah, to mu mu saba wa Yahudawa mana. Tunda su suna koran su ba za su zauna da su a ɗaki ba za su yi komi da su ba, mu hatta ku mu dinga yi da su. ya halatta kawai ka halatta mana har jima'i a ji a dinga yi da mata masu hailan mu sun saba wa Yahudawa kun ga yadda sahabbai suke kishi akan duk abin da bai hude baya so to su kuma za su ce suna so su da abin da bai hudi yake so su kuma za su bijire masa ina fata an gane to maganganu suka yi yawa game da matsalar haila da jinin haila sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka anil mahid shine ayan da malam ya karanta mana suna tambayan ka game da mata waɗanda suke haila cewa menene matsayinsu ne a shari'a ya ya kamata mu yi da su menene ma ita halar kanta sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ulka ce musu huwa aza ai ita kazanta ce ne kamar cuta wato yana cutan wanda ya kusance ta idan namiji ya kusanci mai haila zai iya ɗaukar jinya idan mace tana jinin haila ta bari namiji ya kusance ta za ta iya ɗaukan jinya da haka tun da za su cutu namiji in ya yi zai cutu mace in ta yi za ta cutu to ubangiji ya ce kazanta ce mutum da abin cutarwa ce to musulunci bai barin wani ya cutu ta ce fata zulun nisa da haka ku nisanci mata fil mahibi a cikin kwanakin da suke yin haila kada wani namiji ya taki mace alhali tana yin haila wala ta karbuhun da biljima kada ku kusance su amma da bil jima'i da yin jima'i amma in ban da jima'i isna ukul shay'in kuna iya yin komai da su ku kwanta a gare tare ku yi bacci tare ta dafa abinci ku ci abinci tare ku yi hira ku yi tari ku komai har ma ya halatta su je filin idi amma ba za su yi sallar idin ba su kulliya su je filin idi a yi murna da su an gane da musulunci yake kawo mata kusa yake ture wulakancin da Yahudawa suke musu a cikin mu'amala? Allah ya ce haka za ku zauna da su babu alaƙar aure ta jima'i tsakaninku hadda ya ɗafar da haske sun yi tsarki. Wannan tsarki guda biyu ne. Na farko idan jinin hailar ya ɗauke. Amma har yanzu ba za ka zo kusa da ita ba sai ta yi wanka. Idan jinin hailar ya ɗauke mace ba ta yi wanka ba to har yanzu namiji ba zai zo kusa da ita ba. amma fa idza tadahharna idan suka yi wanka ma'ana bayan jinin ya ɗauke shi kuma jini kowace mace da al'adarta adatuwa ake cewa wata tana yin kwana hudu wata tana yin uku wata tana yin shida wata tana daɗewa amma duk iya daɗewa malamai suka ce kada ya wuce kwana goma sha biyar amma wanda ta saba ta san in mahaila yana zuwa mata da ciwon ciki wata yana zuwa mata da jin murɗa kamar tana jin amai wata kuma ta ɗan yan kuraje a fuskarta wata tana jin saurin fushi wata kuma ta zamanto ba ta son shiga jama'a tana karewa to a lokacin da ake jinin nan mace za ta kiyaye akwai wanda jinin su karni ne da shi ran ne yazo yana wari to ba jini ba sai a lissafa kwanakinsa a lissafa yanayinsa a rike hukuncinsa akwai jini da yake zuwa yana ɗiga idan ya daina ɗiga ya dawo yana bin jikin cinyoyinta to ta gane cewa yanayin ya canza dama ko launi ne ko shaƙe yana canzawa ko yanayin zubansa sannan idan jinin da yana zuwa da ƙarfi yanzu sai zamo ɗan kaɗan sai ya zamo kudura a sufura ya zamo wani kamar turkusun jini to ƙarewar jinin haila ne shi ma ana ƙirga shi daga cikin jini idan ya zo a matsayin sufura zai zo sirkamaki kamar ruwan ɗiwa shi ba fari ba shi ba jini ba idan ya zo mata a haka to shi ma hukuncinsa ƙarewan jinin haila ne amma zuban wannan abun ana ƙirga shi a cikin kwanakin haila da haka matar da ta saba ta san ɗaukewarta matar da bata saba ba ya halatta ke ta dubawa amma ta sa abun gogawa ko farin kyalle ko auduga ta tabbatar da jini ya ɗauke daga nan sai sai sallah idan jini ya ɗauke mata dab da lokacin da rana za ta faɗi amma ya kai a wasu raka'o'i to a zahar da la'asar yana kanta idan alfijir ya kusa cetowa amma bai keto ba sai haila ya ɗauke mata to za ta yi sallar magariba za ta yi sallar isha suna kanta dole ne mace ta dinga dubawa game da hukunce-hukuncen jini da yake zuwa mata game da wannan. Idan jini ya zo da girma ana zuwa masa ruwan zafi, idan ya narke gudan jini ne ya faɗi, idan mai narke ba la'allan tana da ciki cikin ne faɗi. Kowace mace tana la'akari da kwanakin hailata, tana la'akari da irin zubowarsa, tana la'akari da sauran abubuwa. Idan ka sha maganin dakatar da ciki, ko aka yi mata allura ko ta sha magani haka na sha da ake yi zai iya canza mata kwanakin haila amma idan kwanakinta da ta saba ya cika na kwana uku ko hudu ko biyar ko shida ta saba to sauran kwanakinta duba wani irin jini ne ya ci gaba da zuwa idan ya saba da jininta na baya to ba jinin haila ba ne jinin cuta ne to wannan jinin baya hana sallah baya hana azumi baya hana sauran abubuwan da haila yake hanawa mai haila ba ta shiga masallaci ba ta yin dawafi ba ta rike alqur'ani mijinta baya takun jima'i da ita amma ya halatta ta yi karatun alqur'ani ko in mai haddace a dora mata karatu mai haila ta kiyaye a cikin kwanakin hailarta za ta keɓe gefe har ma ana so bayan ta gama haila ta tsefe kanta baya cikin nassi malamai ne suka ce za ta yi ta tsefe kanta ta sake kitso ta yi kwalliya ta dawo kamar mata duk wata ana sabunta mata amarci waɗannan su ne kana takaitattun hukunce-hukuncen abin da yake alaƙa da haila amma Allah ta'ala ya ce in suka yi tsarki jini ya daina zuwa idan suka yi tsarki suka yi wanka bayan ɗaukewar jinin haila to fatu hunna ku zo gare su ko minni min haisa amarkumullah ta inda Allah madaukakin sarki ya umarce ku menene ta inda Allah ya umarce ku ta yadda za ku yi waɗa insu ma'ana ku take su ba ku sani inna Allah lalle ubangiji yuhibbu tawabin Allah yana son mutane waɗanda suke tuba da haka in kun taɓa yin kuskure a irin wannan ku tuba wa Allah wanda ya taki mace alhali tana haila ta sani shi ma yana haila ayan shi ma tana haila ya sani matar ta sani mijin ya sani to sai su biya sai sun ba da wani abu da fansa da haka mutane su kiyaye sannan ana iya ɗaukar cuta in mace ce za ta ɗauka a cikin mahaifarta shi ne aka ce azaɗin nan da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce mace na iya ɗaukan jinya namijin na iya ɗaukan jinya ina fata gani bayan tawabun a tawabi na Allah yana son mutane masu tuba min zunubi daga zunubi idan sun dauka wa yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbul mutatahhirin kuma Allah yana son masu tsarki wato daga kazanta kada ku kusanci masu haila a kowane irin yanayi ko da za a sa kororon roba a kusanci mai haila haramun ne ko ma wace dabara za a yi in dai za a kusance ta da sunan jima'i ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haramta ina fata an gani to kada mu tsawaita game da haila malam ku dora bismillah نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين
nisa'ukum ku sani matan ku har lakum gonakin ku menene ma'anar gonaki a nan kuke yin shukan ƴaƴan ku na ba misali was sama'i zati raja wal ardi zati sada idan sama ta zubo da ruwa in ta zuba wa ƙasa ƙasa sai ta tsage idan ƙasa ta kumbura ta tsage sai ta fitar da tsirrai ba haka bane idan namiji da mace suka haɗu sai su fitar da yaya Daka matan ku gonakin ku ne in za ka nemi gona ka nemi mai kyau ba a zaɓen mace ko wace iri addini ya ce ku nemi mata domin ku maza duk wanda Allah ya arzuta shi da mace ta gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya lafi ta dal ba to ya samu rabin addinin sa ya ji tsoron Allah wajen neman rabin domin mata idan ba ta da addini za ta bata maka rayuwa ta lalata rayuwar 'ya'yanka ka zama ba mai addini ba amma in ka samu mace mai kula da sallah mai azumi mai nafilfili mai kokarin alheri sai ka aiki nagari duba mahaifiyar annabi isma'il da muka bada misali ba ga abin da ta haifa ba to ita mace ta gari tana samar da zuriya mai kyau ina fata an gane da haka har sulafin gonakin ku ne fa ato har sufun ku zo gonakin ku ta idi inda ko ga dama annashi itum wato duk ta inda ku zo min al-qiyam wal qu'ud namiji yana iya takan mace ko a zaune ko a tsaye ko a kwance ko gaba da gaba ko ta juya baya duka wa huwa raddu lima yuqalu fil jahiliya wannan musantawa ne ga abin da ake faɗa a jahiliya li qaulil yahudi ko faɗan yahudawa wa man ata imra'atahu wanda ya zakke wa matarsa min qubliha ta nan gabanta inda namiji yake takanta an gane amma fi jati dubri alhali ta waiwaya ta bayanta ya zo ko to wannan sai suka hana shi suka ce in ne ta wannan ya zo ja alwala da ahwal wai zai zo da dan yana birkitaccen idanu idan ake ce wanda idanun sai juya halaliganci wannan maganar jahiliya ce da yahudawa kada ka ga wani mutum halaligar ka ɗora masa wannan magana ce wanda ba ta daidai da musulunci ba ina fata an gane shi yasa na karanta mana nasin saboda mu ce Allah ta'ala ya ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar wa kawunan ku al'amul sahli aiki na gari ka tasbiyati inda jima'a kamar ambaton Allah yayin jima'i tun daga lokacin ake neman ɗa na gari ka ce lam mujallimin shaitan mujallimin shaitan marbatana in aka samu ɗa a wannan yanayi annabi ce lan yadurru shaitan abada shaitan ba zai ci galaba a kansa ba a'a wata fassarar ta ce wa qaddimu li anfusikum ai ku gabatar wa kawunan ku mubashara da muda'aba da mula'aba ku gama jiki ku ku gaurare reniya da juna ku kafin ku yi jima'i da juna da duk wannan musulunci ya halatta ai shine manzo Allah yake ga wa sahabbai wa fi buti ahadukum sadaqa a cikin gaurayyen da za ku yi da mata da miji akwai lada suka ce a ya a ce ahaduna shahawatahu ɗayan mu ya zo ya biya bukatar sha'awarsa kuma a ce zai samu lada aka ta to in kuma yayi ba inda Allah ya halatta fa za a rubuta mara laifi ko ba za a rubuta mara ba haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu haka shine wa qaddimu li anfusikum ko sai Allah ta'ala ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wato kada ku je ku kusanci matan da ba naku ba wannan haramun ne a musulunci sannan in za ku kusanci mata ku ji tsoron Allah ku yi abin da Allah ya ce kada ku walakanta mata la yakrahu mu'minan mu'mina kada mu'mini ki mu'mina in kariha minka kulka rabbiya minha akar in tana da mummunan hali ta wani abu zai yi tana da kyakkyawan hali ta wani abu amma kada rayuwar ka ya zama cutarwa da musgunawa da walakantarwa da tozartarwa da hantara da hayaniya da matsi babu kyau musulunci ya hana mata tana auren ka bayan shekara an ganta kamar ta shekara a fursuna wannan sabawa addini ne dole a kula da mata a kyautata musu haka wannan addinin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ina fata an gane annabi ya ce khairukum khairukum li ahli wanda ya fi ku alheri taron maza wanda ya fi ku kyautata wa iyalansa duk mutumin da ya fi alheri a gidansa a anguwa to wala ya fi ku alheri annabi ya ce wa ana khairu li ahli yalla kansa ya ce ni kuma duk na fi ku alheri a matana saboda manzo Allah bai taɓa kwana da wata dukiya a gunsa face ba su abin nan face ba su kyauta da haka a kyautata wa mata ai musu tufafi a ba su kuɗi a musu duk abin da za a musu duk alherin da ka musu Allah zai ranka maka ina ba ta gani wani tabaraka wa ta'ala ta kuji tsoron su koyi wa alamu ku sani annakum mulaqu duk abin da kuka aikata wa maza- mata da duk irin zaman da kuke yi da su wallahi za ku sadu da Allah mazuwar da za ku yi da ku da su za a yi muku hisabi da haka ku kiyaye ko wa bashirul mu'minina Allah ya ce ku yi wa mu'minai bushara waɗanda suka kiyaye dokokin Allah a cikin zamantakewar aurensu ina fata an gani sallace ولا تجعلوا الله عقدة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم hikima irin ta kasakon alkur'ani sai ake magana a kan rantsuwa kar ku zauna da mata kuna ta rantsa a cikin kasuwanci kada ku yi ta rantsa a cikin mu'amala kada ku yi ta rantsa rantsuwa tana zuwa ta siga da yawa akwai rantsuwa ta lagawi kai rantsuwa ba kamar ina wani kace wallahi yana cikin masallacin nan kaga wannan rantsuwa ce mai sauki wadda ba za ka yi kafara a cikin ta ban an leka an ga bayana Eh, akwai rantsuwa wanda da gaske kai ta rantsewa tana so mutane sai sun yadda rantsewa kai to wannan ne idan ka saba in ba da gaske kake ba za ka yi kafara ina fata an gani akwai rantsuwa akan ƙarya mutum ya san ƙarya yake ko a ɗau hayar sai ya ƙarya ko kuma dama maƙaryaci ne in ya ga wani zai gane shi ko mai iya tabbatar mar ƙarya yana nan sai ya haɗa da ƙarya sai ce wallahi tallahi billahi eh tallahi a musulunci ya billahi billahi ya fi wallahi eh kada ka rantse irin wannan rantsuwan Allah zai tambaye ku ranar alkiyama kada mutum ana magana kawai ka dinga rantsewa kai ba ka san ba ka bane amma saboda wanda ya ise musa ka yana wajen sai ka yi rantsuwa wai dan a tabbatar ko kuma kana so sai an yarda sai ka rantse ba a so akwai kuma rantsuwa da ake na yawan rantsuwa shi kuma haka kawai komai sai ya rantse sai a kasuwanci ne manzo Allah ya ce kasuwanci shi babu albarka Allah ya ɗaya da albarka a cikin ɗan kasuwan da yake yawan rantsuwa ko da akan gaskiya ne ko me yazo kaza ne ya ce wallahi ni ma kaza ne so shi to ya ce ka rantse riba tana da iyaka ne idan ka sayi wannan naira goma in ka sai shi dubu ɗari ba musulunci ya halatta yawa in ma mutum bai san kan abun baka buga masa ba wani abu shi ya ga dama ya siya a to ba ka yayi ba amma kar a ce na ce buga wai halatta an gare eh, wato dai a kasuwanci ba wani abu amma mutum kare na rantsuwa eh, rantsuwa a kasuwanci ba a so rantsuwa ta gaba ita ce rantsuwa a tsoro kana tsoron wani abu ya same ka na masifa sai ka rantse don ka kubutar da ranka ko ka kubutar da dukiyarka ko kana so ka kare mutuncin wani a dole in ka rantse irin wani rantsuwan to ba a samun mutum da shi in dai a dole yayi amma da gangan wane ce zo mu je ka rantse mini to kar ka yarda domin Allah zai kama ka da laifin rantsuwa shi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wala ta'jala kada ku sanya Allah ya muku katanga ma'ana ya zama kun dogara ga Allah kun sa Allah a matsayin shamaki eh lil aymanikum ganin tsaron tsan wato komai kai sai ka sa Allah ka gan kana da wani zai yadda eh in ka ce wannan naira goma ne ci Allah sai mun takwas sai ce wallahi ni ma tara na siya to za ka rage mara haka amma waye ginda ya kare Allah sai Allah ya ce kar ku dinga saka Allah wajen ya tare muku abu idan za ku yi rantsarin tsaye ina fata an gane eh shi ne wala taji Allah kar ku sanya ubangiji wato ya zamanto wato arzikin ya zamo shine katangar ku wato a wajen la'imanikun garin zuwan da za ku yi inna Allah an tabarru ko kuma kuna so ku wani abu na biya sai ku sai ku rantse akan ba za ku yi ba sai ku ce a ai na rantse ba ni ne da Allah ka taimake dubu ɗari sai ce ta wala baran bayar ba a da Allah ka taimake ga bukatar ci ai na rantse a to me yasa za ka rantse dan kawai ka katange daga ba za ka yi ba kada ka yi inji Allah eh yace wa tattaku wato ko kuma abin da ya shafi tsoron Allah wato sulhu bainan bainan nasu ko kuma an zo sulhu tsakanin mutane kai baka son yin sulhu kace ai na riga na rantse a to ya za a yi da kai to saboda kai rantsuwa ba za a yi sulhu ba ba za a gyara ba ba za a daidaita ba duka waɗannan ɗabi'u ne na mutane Allah ya hana in kai da matarka kun bata kada ku sa rantsuwa ya zama ku tanga dan ba ku so ku sasanta in ciniki ya haɗa ka da wani kar ka yi masa rantsuwa in alkawari ya haɗa ka da wani kada ka jawo rantsuwa ka jingina da ubangiji dan abin da baka so kai ina fata an gane sai ubangiji ya ce wallahu sami'un alim ku sani duk abin da kuka yi wallahi Allah yana ji kuma alimun Allah masani ne sanin da babu kamar sa abin da ka kulla a cikin zuciyar ka yasa ka yi rantsuwar Allah ya sani ko bai sani ba ya sani da kada ku dinga rantsaren tsaye don ku dinga ba wa kanku kariya da hujjojin da ba su halatta ba sallace mu لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم
la yu'akhidhukum Allah Allah ba zai kama ku ba billagawo da rantsuwar da kuka yi yar kankanwa kamar rantsuwan da ka kaɗan saba ka ce wallahi ku na gaji ya ya ya aiki ka ce wallahi na gaji ai kaga ba wani rantsuwa bane mita da hankali ko to dan irin wannan ba komai Allah ba zai kama ku da shi ba amma shi ma da kabari da yafi na dan bada misali ne dan kananan kananan da rantsa rantsa waɗanda ba ba su taka kara sun karya ba wato wannan Allah ta'ala Allah ba zai kama ku da irin waɗannan abubuwa ba walakin amma ku sani yu'atizkum bima kasabat qulubukum ko Allah zai kama ku da abin da yake cikin zuciyarku game da rantsuwa abubuwa guda biyu zukatan mutum suna tabbatar da su kada ma ya koye wa Allah idan ka yi shika in da gaske shikan kake nufi ai ka sani kada ce a ni ba shika nake nufi ba to Allah ya masani ne ya sani in kai rantsuwa zai ka ce a wasa nake yi da Allah za ka yi wasa ba a yi tunda ai an sa kafara ciki ita kafara rantsuwa na farko ciyarwa ne mutum goma yadda aka tsara haka ake so a bi sai ka bada abinci a mutum goma in dai ka yi rantsuwa ka tabbatar da za ka yi kafara ka rantsa za ka yi wani abu ba za ka yi wani abu ba sai yin ya zo maka tilas to ya halatta ka aikata in ma mata ce ta rantse ba za ka mai da ita ba tafi kai kafara ka daure ita ya halatta in ma wani ciniki ne an sai kayan ka ka sallama daga baya ka zo kai ta wani rantsa rantsa yi kafara ka koma an baka damar da za ka yi kafara in ba wannan ba fa to tufatarwa da tufatar da mutum goma ga musu tufafi da ciyarwa da tufatarwa wanda ya fi sauki to in bai yi ba haka ba zai yi ba to ka yanta bawa in ba zai yi ba ka yi azumi uku an gane kama ba so ake kafara da azumin ba sai ka nemi ciyarwa ya gagara ka yi kokarin tufatarwa ya gagara ka nemi bawa ka yantar yanzu babu ina za ka samu wa zai yadda ya ce shi bawan ka ne ka yanta shi ba zai yiwu ba ko a mabarki yanzu ba ka mabarki kai taɓa yin bawa ko wani ya taɓa yi nan an daina to azumi uku ku to sai ka zo kai azumi uku to wannan shine kafarar rantsuwa in ba haka ba to shi kenan rantsuwa yana yana wuyanka an gane ta karanta ko za mu karanta Eh, Allah yana duba abin da ke wallahu kusali gahuru Allah mai gafara ne lima kana min lagawi na abin da kuka yi kanana kanana rantsuwa min lagawi wanda ba nufin rantsuwa kuke ba ba rantsuwa kuke irin rantsuwan da alkali zai sa kai ko hukuma za ta sa kai ko a tara maka jama'a a masallacin juma'a kai ko sarki ya zo gabansa da jama'a kai ko ka zo gaban wani shugaba kai rantsuwa wannan daban take wannan da gaske rantsuwa ake yi an kira ka ka zo an kira na zo a ce to wani rantsai ta ce wallahi billahi tallahi abu kaza ban yi ba to in dai ya tabbata kai wallahi sai kai kafa in ba haka ba kuma Allah zai kama ka na fata an gani to Allah mai gafara ne idan kun yi kanana halimun kuma Allah mai juriyar hakuri dan shi ne hakuri in ba juriya zai gaji cika ai na masa hakuri na mata hakuri ne har na gaji ko to Allah baya gajiya da hakuri na'am sai Allah ya ce للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر na'am فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم To ana zaune miji da mata akwai wani abu na zamanin jahiliya haka kawai sai rantse ce shi ba zai kusance ta ba kawai ya ci gaba da zama haka me yasa ya rantse wannan idan mutum ya yi Allah ya ce lillazina yu'luna wanda suka je suka yi rantsuwa game da matayensu cewa ba za su kusance su ba min nisa'in game da matansu wato ya lifuna Allah ya yi jami'uhunna suka rantse ba za su take su ba to tarabbasu Allah ya ce su zauna arba'ata ashhurin har sai sun yi wata hudu idan an yi wata hudu za a ce to ko ka sake ta ko a ce gaba alƙali sai a ji a cewa alƙali to gashi nan ya je yayin rantsuwa ba zai kusance ta ba yau wata hudu ko ga mai masu yaƙi in an yi wata hudu ana dawo da mutum zuwa ga iyalinsa ko bayan ya dan huta tare da ita a mai da shi wajen yaƙi ba a barin mace wata hudu a raba ta da iyalinta daga ko wani ya je rani in ya yi wata hudu ya dawo shari'a ta ce ya zo ya zauna da iyalinsa ko makaranta ka je kai semista ɗaya ka dawo jin iyalinka haka shari'a ta ce ina fata an gani to in rantsuwa yayi tana nan yana nan ya dage ya rantsi ya ce ba zai zo gudda ba to a zauna wata hudu an gane fa in fa'u idan ya haƙura ya sarayar da abin nan wato raja'u suka dawo ya zuwa gare ta awo ko kuma ba ba adal yamini illa wani ko bayan ya yi rantsuwan ya fasa rantsuwar ya zo ya kafara ya dawo mata an gane don wannan rantsuwan da ya fa inda ya dawo gare ta kafin wata hudu sai ya yi rantsuwa ya kafara don ya dawo zuwa gare ta aka ce to fa inna Allah ghafuru Allah ne gafara ne shi din an gafarta masa duk magana ta wuce sai a zauna lafiya rahimu kuma Allah mai jin kai haka ne ko na'am وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم To sabon shafin da aka buɗe mana shi duk rikicin da yake tsakaninka da iyalanka. Maimakon kana wani rantsarantsa kana kaurace mata, ko kana kin ba ta abinci, ko kana caje ki gidanku bai huta, ko wani rigima yana shiga tsakaninku a'a. Allah ya ce wa in azamu ta in azamu talaka ko wa in azamu talaka idan har kun yi niyan shika a cikin ranku kun san cewa so kuke a rabu to fa inna Allah samiyun Allah bai ji ne da kaulihim ga maganganunku. alimin kuma Allah masani ne game da ku da ka an halatta muku shika babu wani matsala ina fata an gane da ka zauna da mace ka cutar da ita wanda ka sake ta manzo Allah ya ce ina yi muku wasiya game da mata ku yi ranar hajjin ban kwana fa yace istasu bi nisa'i khaira ina yi muku wasiya game da mata ku cika rayuwarsu da alkhairi kada ku kuntata musu mata mutane ne masu mutunci ba mai wulakanta su sai wulakantacce ba mai mutunta su sai mutum mai mutunci in ka ga mutum iyalinsa ba ta da mutunci a wajensa to a wurin addinin musulunci ba shi da mutunci ka karrama ta in ba baka da aure ganin ka za a yi ana kama dariya a gari ana ga kaman baka da daraja ko ba ka bari ba shi ta kara ma mutunci kana kana da shekaru kayi kuɗi kana da iko kana da wasu abubuwa ce yaya ta bai da aure sai aga kana ƙasa a to ita da ta yadda ta aure ka ta bar gidansu ta bar iyalanta ta bar iyayenta kai da yanzu kai aka ce ka tare ka koma gidansu da sauki to za ka kai girmama ta in ya zama ba mutuntawa ba darajantawa to an kare tsarin addini ba kowa haƙƙinsa gwargwadon hali haka Allah ta'ala ya ce in dai shi kan kuke da niyya to da Allah daina kauce kauce kawai a saki mace kara amma a bari rike ta sai na walakanta ta ai ba zan sake ta ba ta je duk inda za ta je an gane wala duk waɗannan kalmomin musulunci baya ba- ba- baya bai ba da dama a yi suwa sallace
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
ubangiji tabaraka wa ta'ala yana mana magana to yanzu ya ce wanda yake da niyyar shika yayi ba Allah ya bada dama ba to in kai shika ga yadda za a yi Allah ya ce wal mudallaqatu wanda aka saki a cikin mata yaya za su yi yatarabbasna za su zauna da sunan da anfusuhin da za su zauna da auren nan a kansu a matsayin suna idda salasata qurun har sai sun yi jini uku jini uku ba wata uku bane waɗanda suke yin wata uku mutum biyu ne wallahi ya yisna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna salasata ashhur wallahi lam yahidna wa ulaka al-ahmal ajalahunna an yad'ana lahunna wannan sune idda suke da bambanci idan yarinya yar karama ce bata kai ta fara jini ba sai aka yi aurenta sai mijinta ya sauta to ita wata uku za ta yi ba za ta yi jini ba idan mata ta tsufa har shekarunta ya wuce zub da jinin haila sai mijinta ya sake ta to ba yadda za a yi a jira jini uku ba za su zo ba da haka ita wata uku ta yi matar da ba ta haila kwata kwata a rayuwarta don akwai a cikin mata to su ma wata uku za su yi ba za ta yi jini uku ba domin ba ta jini amma matar da aka sake ta tana da ciki to ita aihuwanta ne gama iddanta da za ku yi faɗa yanzu da yamman nan ka sake ta tsakanin magariba da isha sai ta haihu bayan isha tana iya yin aure an gane ta riga ta fita daga matarka to zama za ku yi ku yaya sharasat urwin har ku zauna mace ta yi wata uku cif ai jini uku cif tana jira idan mace aka sake ta da ɗanyen goyo sai ya zamo shayarwa yana hana musu jini sai ya zamo ba ta jini sai da ta yaye ɗanta bayan shekara ɗaya ko shekara biyu ta fara jini daga lokacin za a fara lissafin haila ai lissafin idda ba za ta kirga wata uku ba dole za a jira ko da shayarwa ta tankare mata jini to sai lokacin da jini ya zo na ga wasu malamai wani malami ya yi fatawa cewa to in ta sha maganin jini ya zo ba malamai suna ta muhawara a kai wajen ba da fatawar ya za a yi ta kammala iddata ina fata an gane wala ya hillu lahunna baya halatta gare su su matan ko eh an yi tuna ma kalakallahu fi arhamihinna su koya abin da Allah ya halatta a cikin wato mahaifarsu kamar tana da ciki sai ta koyi da ifada saboda tana cin haushinsa ta gaji da shi ba ta so su rubu ko tana da ciki ta ce ku bar shi kawai mu je a zubar da cikin cikin ya zube kawai mu rubu a huta duk zuciya tana sa yi wani ko a ta abin da Allah ya kaddara a bashi shi aihuwa da rayuwa da aure da komi na Allah ne yadda Allah ya so haka za a yi kaga wannan mata taka tun kafin a halicce ka haka Allah ya kaddara za a haife ka wani da zai haife ka za ka aure ta kai za ka aure ta dan da kuka haifa shi za ka haifa ba duk an rubuta ba to rabon da Allah ya baka kenan karkare da rabon ka kula da kayanka rabon wani ba naka bane an gane eh to sai aka tunda wannan rabon ku ne ku mata kada ku je ku boye min alwalad na daga yaya awul haidu ko kuma hailar kanta ta je ta koye ta sai ta ce a ai ni nayi jini aka jima kaɗan ta ce ta yi jini in ta yi ta gama ta ce a ta gama jini alhali ba ta gama ba idan wata tana gaggawar ce aure bayan an sauta ta yi jini ɗaya ta yi jini biyu kawai sai ta ce ta gama sai an ji an ɗaura aure suna tare da miji har ma wataƙila sun aibu zama ya yi daɗi har kawai wata rana ya ce ai ni gaggawa ne kawai na ce mun gama kar a je a ɗaura mun da wani na ga take-taken gidanmu suna so su mu aure da wani alhali ba ta gama inda ba kuma an mata aure to daga nan kuma sai a dawo sai a kwankwasa kofar liman ko malam ko liman sai a ce to yaya batun auren mu a ku da kusan rigimar ku na fata an gane to duka wa'annan abubuwan shari'a tana kawowa ta warware wa'annan bayanan domin a kula da su to Allah ta'ala ya gaya wa mata kansu in kunna tu'minu billahi wal yawmil akhir in dai kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar alkiyama to kada ku kawar karkaryen jini mace tana iya gama idda a kwana 45 in ji wasu malama ta yi kwana 15 sai ta jini wuni daya sai dauke bayan kwana 15 sai sake dawowa wuni ɗaya sai dauke bayan kwana 15 sai ta sake to malamai suka ce sai a je ga alkali shi kuma sai ya kira mata wanda suke da kwarewa a abin haila sai a tambayi makusantanta kwana nawa ne hailarta sai su ce wuni daya yaushe take yi bayan kowace kwana sha biyar shi kenan sai a zartar idda ta ya kare sai ta auren ta kan gani amma in ba a tabbatar ba to za ta iya yi amma a nan Allah ya musu wa'azi ya ce in dai kun yi imani da Allah in kun yi imani da ranar alkiyama to kada ku koye wani abu na ciki in akwai shi ku yi in babu ku yi ina fata an gane sai Allah yake magana da iyaye da kuma maza da kuma mata sai aka ce ni wa bulatuhunna a haƙo eh bi rabbihinna sai aka ce to su kuma mazan aure miji shi yake da haƙƙin mayar da matarsa inji Allah in yanzu in namiji yanzu ya saki matarsa in aka jima yace na mayar ta shikenan ta mai su kowa ma yace bata mai su wata wazir ta ki aure ba Allah ya ce shi ke da haƙƙi ya dawo da matarsa amma ni in arada islaha idan yana son a gyara ni in yana son a gyara sai zo sami iyaye sai ce to ni abin da nayi nayi kuskure ko ta mun kuskure kaza na yafe mata da haka yanzu a matsayin ta a matsayina na mijinta shikar da yake tsakanin mu ɗaya ne ko shika biyu ne to na dawo da ita amma in shika uku ne fa ba za ta dawo ba an gane shine aka ce da muradihin da zai iya mai da ita walau a bayyana min ha ko da ita ta ki ranka ya ɓaci ta ce to ni in ka mai da ni ne mun mai suwa ba mata suna wani zuciyar ba ba to ko baki mai suwa Allah ya ce kin mai su za ka yi na magana da haka shi ne Allah ta'ala ce na aradu islaha idan suna da iko su amma menene yake jawa sharaɗin mayarwan idan ya zamanto wa hadha fi talaqi rajai amma ana wannan ne a sakin da akwai kore saki ɗaya saki biyu idan saki na uku ne ba ko ya ce ya dawo da ita ba za ta koma ba saboda ubangiji ta Allah ya ce ba za a koma ba bayan saki guda uku ina fata an gane wala hunna mislu allazi alaihi nabil ma'ruf mata suna da kwatankwacin abin da za ku kyautata musu saboda ranar ajin ban kwana ya ce ala lakum ala nisaikum haqqun wa lin nisaikum alaikum haqqun mata ku kiyaye waɗannan mazajen naku suna da haƙƙi akan ku ku yi musu biyayya ku bi abin da suke so لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها da zan umarci wani ya yi ma wani sujjada da na umarci mace ta yi wa mijinta sujjada li azami haqqihi alaiha dan girman haƙƙinsa a kanta to ina mai daga miji murya ai ba a daga miji murya ki masa tsawa ki masa barara ki masa ƙananan maganganu ki ta masa fashi duka an haramta wallahi ana son cikakkiyar biyayya a wajen mace abubuwan da manzo Allah ya kirga mace in ta shiga aljanna za ta yi manzo Allah ya ce idza salat al-mar'atu kamsaha wa samat shahraha wa hafidat farjaha wa ada'at ba'liha ko zawjaha annabi ce dakalat jannat rabbiha in dai mace ta kiyaye sallah farilla in dai mace ta yi azumin nan da aka dora mata na ramadana idan mace ta kiyaye kanta ba je tana zina tana fasikanci da waɗansu maza bayan tana aure ba idan mace ta yi biyayyar aure a mijinta Allah zai ji tausayin ta zai ba ta aljanna to wanne ne mai wahala eh to shi me bai biyu da wani da wani ustazu kenan to su yi biyayya Allah sa a zauna lafiya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wato suna da wannan ko sai Allah ya ce ni wala rijali alaihi na daraja amma maza suke da tsayuwa maza suke da daraja da haka maza ku tsaya da kanku wato Allah ya fallala ku akan ku kuke da ciyarwa lin fi zuwa a cikin zuwa a cikin kowa ya ciyar gurgurin arzikinsa kar ka mai da gidanka kamfani ka kawo gari ta kawo abin miya za a rena ka eh ai shi ne kai ka je ka nemo shinkafa ce to ku kuma ku nemi yaji da mai saboda ni sai za ka nemo an gane yawwa wato ku rike gidanku da gaske inji Allah sannan min askinuhunna min haysa kantum yumjiduhu ku ba da gurin zama kar ka je kana cewa ku kawo rabi hayani na kawo rabi mu zauna a to kuma ya kenan ran da kuka bata zai tare bar gidan to duk wani abun shari'a ba ta so sannan kowa ya ciyar gwargwadon arzikinsa a kula da gida a kula da iyali haka shari'a ta ce da haka in za ku yi aure ku yi shiri kowa ya rike gidansa da Allah a daina lalaci kowa ya rike gidansa ya rike mutuncin gidansa to wallahi in ya faɗa za a yi amma in ana maka yan abubuwa fato za ka ga yan abubuwa Allah ya sauke to ubangiji yana gaya wa mata suke da daraja kai ne mai dan yin tsawa kar ka zama ko ka tarkata din tsawa ba za ka iya ba saboda ni ba za ka sa ba ba za ka hana ba kawai a yi nan ru a yi nan ru wata rana za a kai ka wuta eh mutum ya tsaya akan kafafunsa a gidansa ya tsawatar ya ba da shawara ya yi gargaɗi ya ja hankali ya yi nasiha ya nusa haka shari'a take an gane yawwa to shine aka ce mata su suke suke daraja wallahu azizun Allah mabuwayi ne hakimin kuma Allah mai hikima ne sai Allah ya ce الطلاق مرتان na'am فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
so shi shika na aure ana yin sa ne a natsaye a cikin mutunci babu shika na walakanci da maganganun munana ko ka yi fusata ka yi shika ba adadi kuma ka je gun malami kana neman adadi ka ce na sauki kamar yawan mutanen da suka zo kasuwar garin nan ko yawan na sauki yawan kogin katago in na sauki sau nawa ta ce yawan yashin kogin katago misali ba ba a yi haka shi shika yana da iyaka kada a yi shika a zo a ce a yana cikin maye kada a yi shika a ce a wala ya fushi yayi yayi a to me kai shi idan yayi fushi ne shika kada ya yi shika ya ce wallahi ne ma saka na kai to wai saka ina fata an gane daidaito ake yi shi yasa ana nitse kada ka saki wacce na cikin jini dan ka san shika ba a cikin rashin hankali yake yi ba a cikin nutsuwa yake yi. in mace tana jini ka kyale ta ina igiya tana hannunka to shi kenan sai ka bar ta sai ta gama jini sannan bayan ta yi tsarki baka take ta ba ake so ka sauta amma ta yi tsarkin haila ka take ta to ka jira duk kana da tsakana cikin hankali kai fa namiji ne ba za ka yi amfani da karfin zuciya ka yi sai ka yi ragwantaka kai ta fushi ai ai rago ne yake fushi ya bayyana fushinsa ai jarumi ba a gane fushinsa in ga mutum ya tunzura yana ibon wani abu yana jifa ana rike shi yana yaga kayan sa wala ba jarumi ba in ya ga abun gudu gudu zai yi ai jarumi ka bata masa rai ya sani ya kin yana kallon ka har lokacin da shari'a ta yi hukunci sai yi zai jira ka kwana goma sai ka zo sai faɗa an gane amma ba ya bi ka titi ya bi ka bakin kasuwa ya bi ka can gudu wannan faɗar rago ne ba haka shika ba kar kawai ana yi a yabo kaya a watsar a yi ta rigima a shika da daidaito ake yi ko a je gun shari'a ta yi hukunci ko a san wani abu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce a talaku marratan shika wanda ake iya masa kome guda biyu ka sauta ka dawo da ita ka sake sakinta ka dawo da ita an yi guda nawa to ya kace su ce in ka ƙara ɗaya to ba za ta dawo ba shi ne aka ce in dai za ku yi shigan to wannan guda biyun za ku shi ne shika wanda ya halatta a yi kome sai Allah ya ce fa imsakun bi ma'rufin ku zauna da su ku rike su da kyautatawa shi yasa aka ce in an saki mace kar ta fita daga gida ta zauna ta gama idda a gida tana zaune tana idda har wata uku la'alla kafin jini uku nan sai ku shirya la'alla kafin jini uku in ka riga ka gama yanke hukunci ko jini ɗari za ta yi in dai ka yi hukuncin sakinta ba za ka fasa ba ina fata an gane amma shari'a tana son a sulhunta sai ku kama su da alkhairi idan kuna son dawowa sai su dawo au tasrihu hunna ko au tasrihu bi ihsani ko kuma a ku ku rabu da su amma da kyautatawa har ya halatta ka tawo dan wani kuɗi ka nemo dan wani dubu ɗari biyu da hamsin ka ce to baiwar Allah gashi a ja ya zaman idda a za ya zaman zaurici sai ka sallame ta ko ka dan wani kawo kudin abin nan sabulu ko wani zannuwa na zaman zaure ce ka bata kun ga an rabu da mutunci ko in ma da yaya tsakanin ko in ma da wani abu ko ka rabu an rabu lafiya in wani gari ne kar ka bari ita za ta kawo mota ta ɗebi kayanta a in tana so ka iba kai mata in ba ta da halin kaiwa kai mata wannan duk mutunci ne na musulunci fa ba hauragiyan wani ma sai gol da kayan ya kawo mata shi kofar gida ba bai halatta ba duk qur'ani ne ke gwada mana irin zaman da zamu yi da mata kuna da yaya to ku rubu da dattawa ba ku da yaya to ku rubu da yadda za ta iya tuna alherin ka cewa da cike ki rayuwarsa da alkhairi ina fata an gane Allah ce ta ku rubu da isa wala yahidu lakum kad bi halatta ba gare ku an ya ku zo min ma a tantu muhunna ku rike wani abin da kuka ba su sai an wani abu ka dan siya mata katifa a gida kuna zaune lafiya ko ka dan siya mata fridge ko wani abu ka kame kayan ka rungume ka rike to kai ne shi irin zaman da duk kuka yi na amma alheri ka manta dan abin da kuka musu na kayan aure ko ku daina kwacewa ku bar musu sabu da shi wani da ya so sai dama zai je kara kwaduwa ɗakin da su gida me yasa wai da kayan auren sa ci kaji ba wa Allah wannan fa addini yana gwada mana mu a musulunci ba da shin mutunci ba rashin ragayya mu a musulunci ba rashin nagarta ana son kyautatawa irin na addini ina fata an gane illa an ya kafa Allah ya kima hududallah sai dai in kuna kun san masu tsaye da idanu ne ba za su kiyaye dokar Allah ba za ta zo ta sa ma kaɗe kaɗe ta ta shewa ta ta ihu idan ranka ya baci ta san baka son gida sai a sa irin sa ta san baka son rawa ya shigo gidan ai kai kuma kai ka bata ta zauna ka kawo abinci a lalata shi kuma kai kana so ka kula da ita ai kaga ba za ta tsaye da dokar Allah ba ba a zo ana ta rigima ana ta faɗa a gidan to anan ana so sai a ji a zauna sai a rabu ko hududallah sai Allah ya ce bayyatun Allah ya kima guda idan kuna jin tsoron ba za su tsaye da hukuncin Allah ba fala juna alaiha ba laifi a kanta fimi fimi ku da biyu wato ku karɓi wani fansa da gare su kace idan ita ce idan kai ne kace ba ka san matar ka to ka sake ta amma idan ita ce ita ce ba ta san ka sai ka ci a to ba ni kuɗin aure sai ta baka wani miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar ko dubu ɗari biyu da hamsin gwargwadon matakin auren kai ma ka sani don ta kawo ta baka fito magana ta kare ba wani abin da zaka mata kuma sai ta kwashe kayanta sai ta tafi domin yanzu nan an yi kulli wani ya zo wata ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ba ta son mijinta manzo ce ba ki son sa me yasa kike ta ba ki son sa sai manzo Allah ce to kawo gonar sa na wuri kaza da ya baki a matsayin sadaki ki biyar man kayan sa Imam Bukhari ya rawaito da wannan hadisi ta dawo da gonar haƙƙin gonar ta ce to ka gonar sa na dawo mana ai kaga kiyaye girma ko har mace ta zo ta biya ka kuɗi ku rabu ka ai sai ka haƙura har ta bada kuɗi don ku rabu kai da ka bada kuɗi don ka kawo ta yanzu ana bada kuɗi a rabu da kai ai lamarin ka ya girma eh sai ta kawo gona shi kenan sai aka rabu magana ta mutu ina ba ta an gane yawwa sai me Allah ya ce tilka hududullah na abun da muke karanta muku wallahi dokoki ne na Allah haka Allah irin zaman da Allah yake so ai kenan tsakaninka da matarka da ka fara ta aka doha kar ku ƙetare iyaka da kai da matar ka gaba ɗaya wani ya ta'adda hududun lahi amma wanda ya ƙetare iyakar Allah ko shi mijin ko ita matar fa ulai ka humu zalimuna waɗannan su ne azzalimai Allah ya sani sallace
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما يتراجعا أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون an yi saki ɗaya an dawo an yi saki biyu an dawo saura nawa saura ɗaya haka ne Eh, malamai suka ce al-ismatu bainaz zawjaini la tankate bi ma duna salasin haka malaman fiqh suka ce igiyar aure ba ta yankewa a ƙasa da aure uku shi yasa wasu malamai da suka yi hukunci suka ce bakin aure igiya uku ne karka cewa mace a bakin aurenki duk da cewa wasu malamai sun ce a tambayi niyyarka ka ce in kin fita a bakin aure ka ce ki yi mana tuwo ta ce ni shinkafa zan ci in kin dafa tuwo a bakin aure misali fa kada a nan girin wannan a bakin aure yana iya zama sake saboda haka kar a yi wasa da bakin aure al-ismatu bainal zawjayn la tankatu ma duna salas sai an yi saki daya biyu uku shi yasa malamai suke cewa idan aka yi saki uku cikin kalma daya ana iya daukan sa daya don hukuncin da suka yi kamar rantsewa mutum yayi kai ne ka rantse zaka yi ma wani bulala uku an gane sai ka ciro bulala guda uku sai ka shauɗa masa bulala nawa ka masa a daya shi ne maganar da ake gaba da shika kai ne aka ce ka sauta ta dawo ka sauta ta dawo kawai sai ka dunkula kai lokaci guda to me kake nufi to nan ubangiji tabaraka wa ta'ala dai anan sai ce mana wa in dallaka idan mutum ya sake sakinta ba da tsanani bayan saki guda biyu sai ya ƙara mata ɗaya ya zama nawa uku ko yace fala ta hilla lahu to bata halatta gare shi min ad bayan wannan shika na uku hatta tanki hazaujan gairahu sai ta uruluwa shi idan shi ne ya je ya ce ma wani zo ka aure ta ka sake ta na aure ta bai halatta ba idan wani ne ya saki aure ta sai ka je kai masa barazana ka aika masa wani dan sako cewa in ya kuskure ta tare gidansa za ka kashe shi sai ya sauta to ba za ka aure ta ba sai wani ya aure ta sun tare ɗaki guda ina fata an gani amma idan ita ne ta je ta auri wani da niyan ba za ta zauna ba bayan lokaci kaɗan ta tubure masa ta da rigima ya sauta in ta dawo ya halatta ku zauna amma ita kuma ta saba wa Allah amma auren ku yayi ina fata an gani to ba za ta dawo gidanka ba in dai ka yi mata saki uku hatta tanki hazaujan gaira sai ta yi wani auren bayan ka. Fahim lallaka idan miji ya saki matarsa shika na biyu, to fala junaha alaihi wani ya sake ta ta dawo kai fala junaha alaihi ma babu laifi a kansa an yi taraja in suna so su dawo irin da kai zuwa ga aure. Misali ta je ta auri wani suka gama zaman su ta suka hada suka ƙara bata sai ta take dawa ba zaura ina fata an gane mun ka aure ta ba ku. In shika biyu ne bayan ta gama idda ka sake shiga cikin bazaware ta zaɓe ka ta aure ka ya halatta ba komai amma shika uku ne ba a yadda ba shi ne anan da aka ce wato an yi taraja su dawo aure amma me yasa su dawo aure in zanna an yi kima hududan lahi idan shi da ita za su kiyaye dokokin Allah a shirya a yi sulhu a gyara a zo a ci gaba amma dama kin rena shi shi ma ya rena ki kun yi ta rikice rikicen ku har kin je kin ƙara koyawa wani sabon rikicin a wani gida shi ma ya yi zaman gauranci ko da wata ya ƙara koyon wani rikicin da iya rikici ke sani kuma yanzu ku sake dawa da niyan a daɗa hautsari kar ku haka amma in kin yi haƙuri ya yi haƙuri to shi kenan ku dawo kuɗi ina fata an gane Allah ta'ala ya ce in dai kun sani cewa za ku zo ku zauna lafiya eh to ku dawo ku zo ku sake aure wa tilka Allah ya ce wa'annan abubuwa hududullahi duka iyakokin Allah ne maza ku kiyaye Allah yana magana da mata kuma ku kiyaye Allah yana magana da ku cewa ku kiyaye irin waɗannan dokoki na aure da ubangiji ya gaya mana ya bayyana ya bayyana Allah Allah yana liqaumin yaqiluna ko ya alamuna Allah yana bayyanawa ga mutane waɗanda za su sani wato yadda dabbaruna waɗanda za su yi tunani ce wannan fa maganar Allah ce in na san ba mu shirya ba na haƙura in mun in mun suka yi wancan halitta in zaka gyara shi kenan ina fata an gane duk sai an yi wannan tintintin saboda kada dawo a ci gaba da rikici a mu ci gaba kawai su lokaci yayi to alhamdulillah abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka kuskure ko tuntuɓa harci Allah ka yafe mana Allah ka ba mu zaman lafiya a gidajen auren mu Allah ka shirya da mu da iyalan mu kai albarka ga zuriyar mu da iyalan mu Allah ka datar da shugabannin mu ka ba su ladan ɗawainiyar shugabancin mu na gari daga cikin 'yan kasuwar mu Allah ya sa albarka a kasuwancin su muna cikin kwanaki goma masu albarka Allah ka ba mu ikon ibada a cikin kuma ka karba mana Allah ka karba mana addu'o'in mu ka samu a cikin bayan ka yantattu waɗanda ka yanta ba za su shiga jahannama ba Allah ka ƙara mana shirya ka samu a cikin mutanen ƙwarai Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantar ta Allah ka dakatar da mu rayuwa mai albarka alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على النبي الكريم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم